السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah madaukakin sarki wanda ya dawo da mu wannan lokaci da muke karatu a cikin wannan littafi na Nailul Awdar min asrari muntaqal akhbar har yanzu muna karatu a babi da ke magana akan karatu a cikin sallah karatu a cikin salloli za mu tashi hadisi na 723 wanda shi ne ma hadisi na ƙarshe a cikin babin bismillahi rahmanir rahim wa an anas radiyallahu anhu qal قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي إن الله أمرني أن تقرأ إن الله أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا وفي رواية أن أقرأ عليك القرآن قال وسماني لك قال نعم فبكى متفق عليه an samu wannan hadisi daga Anas dan Malik yadda Allah su kara tabbata a gare shi ya ce annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce wa Ubayy dan Ka'ab Ubayy dan Ka'ab yana daga cikin masana mahaddata na alkur'ani su hudu a cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya yake umartan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam su koyi alkur'ani a wajensu maza Allah sallallahu alaihi wasallam a hadisai masu yawa ya tabbatar da cewa lalle Allah madaukakin sarki ya yi wa ubayi dan ka'ab baiwa ta alkur'ani ya ishe ka dalili akwai ranar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi sallah sai alkur'ani ya ya ƙiye zo annabi sallallahu sallama ya dan saurara ko wani zai masa buɗi ba wanda ya yi magana a cikin masallaci haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi sallah da ya idar da ya jiyo ya kalli sahabbai sai ya ce musu shin ubangi dan ka'a bai zo masallacin nan bane bai zo wannan sallar bane kuma yana nan sai ya ce ya rasulullah na zo sai ya ce masa me yasa da ka ji alkur'ani ya tsaya baka tada ni ba kaga wannan lasisi ne na annabi sallallahu alaihi wa sallam gare shi cewa lalle Allah madaukakin sarki yayi masa baiwa na alkur'ani to annabi sallallahu alaihi wa sallam shi ne yake cewa Allah ya mun umarni in karanta maka surat lam yakun allazina kafaru Allah ya ce masa annabi sallallahu alaihi ya ce masa Allah ya mun umarni in karanta maka abin ya ba wa sayidina ubai dan ka'ab mamaki har yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya ambace ni ni yace haka Allah ya ce kai to kaga wannan marzaba ce girma ne na maluma sun yi ta bayanin yaya tunda alkur'ani yana da yawa amma sai aka zaɓi lam yakunil ladina kafaru kenan ita suratu lam yakun allazina kafaru akwai abubuwa a cikinta wanda Allah madaukakin sarki yayi bayanin halin waɗanda aka ba wa littafi yahudu da nasara halin da suka kasance kafin zuwan musulunci wato da suna nan suna tafiya akan tsari suna tafiya akan hanya ba su kaucewa ba su dawo sun rikice ba sun zama ba ruwansu da Allah suna fada da Allah Allah ya ce hatta ta atiya humul bayyana har sai da gaskiya ta bayyana gare su shi yasa idan ana fassara maka fatiha ma ka zo kan ghairul magadubi sai a ce ma al-yahudu saboda su Allah ya yi fushi da su Allah ya riga ya faɗi Allah ya la'ance su idan kana neman ƙabila a duk halittun Allah da Allah maɗaukakin sarki ya yi mata baiwa ya yi mata wato ta zama ‘yan lele Allah ya yi tarar rashinta babu kamar Yahudawa Allah maɗaukakin sarki ya ɗaga musu ƙafa duk wanda ya karanta yadda ƙur'ani ya yi bayanin yahudawa da annabi musa zai ga abubuwan da suke yi duk abin da fir'auna ya yi na kafirci da azabtar da mutane su yake azabtarwa fa su wannan bani isra'ila da yanzu suka fitini duniya da su ne fir'auna yake yanyanka ya zabi huna abu na akun wa ya sahayi duk su ne duk gwagwarmayar da annabi Musa ya yi don kwato su ne a wajen fir'auna. Amma shi kanshi annabi Musa bai huta ba, suna masa sharri, suna masa ƙazafi, suna abubuwa da yawa. Alkur'ani ya ba mu labarin yadda suke wato yi wa annabi Musa tsaye. annabi Musa yana zuwa ya gani da Allah ya zo ya gaya musu sai suka ce wata rana kai su fa ba su yadda ba anya ko annabi Musa zuwa ke laɗe a wani waje ya zo ya ce musu ka duba fa su ne fa duk aka yi abin da fir'auna a dan kwatansu da komai da komai da aka yi suka ce sam da haka suna suna son nan gaba idan annabi Musa zai je gani da Allah lalle a fada shi da wakilansu annabi Musa ya ce babu komai ne mai izini a wajen Allah daman kabilu ne guda goma sha biyu sai aka ce ta kowane jagora na kowace kabila shi ya zo sai aka yabi mutane goma sha biyu jagorori suka bi annabi Musa inda yake magana da Allah ya yi gani da Allah suna kallon shi ya yi duk abin da yake yi ya karbi saƙon amma sai suka ce ya musa arina laha jahara musa ka ce Allah ya fito mu gan shi wato magana yanzu mu je mu ce mun ga kuna magana na don za su tambaye mu ko mun gan shi to wannan magana da yake mummunan magana ce Allah da kai shi yace suna wannan kawai sai tsawa ta kama su to aka zarhu musa'ika shikenan Allah ya kashe su gaba daya kawai take suka mutu saboda a wannan rayuwa ba a ganin Allah a wannan rayuwa da muke ciki ba a ganin Allah duk wanda ya ce ma ya ga Allah ƙarya yake in ƙara faɗa? ko an ji na? to wannan rayuwan ba a ganin Allah ka dubi annabi Musa Allah sai da ya ba mu labarin lokacin da annabi Musa shi da kai shi bayan ya ji daɗin gani da Allah kullum suna gani da Allah suna magana da Allah sai ya ce rabbi arini anzur ilaik Allah ka bari na ganka sai Allah ya ce masa lantara ne a wannan rayuwa ba za ka iya gani na annabi Musa fa na sai kai ne za ka iya gani shi na ka yi tunani annabi Musa Allah ya ce masa ba za ka iya gani na ba a wannan rayuwar sai Allah ya ce masa ya masa jarrabawa ya ce amma ga dutse ne dutse ne ga shi nan kana ganin shi walakin zur ila jabal Allah ya ce annabi Musa ka kalli dutse fa in istaqarra makanahu fa sawfa tarani idan wannan dutsen ya tabbata idan ka iya ganin dutsen me zai faru da dutsen wani ɗan kaɗan ɗin daga cikin hasken zatin Allah ne zai taɓa dutsen fa sai nan Musa sai ya kalli dutsen sai Allah ya ce in har ka iya kallon dutsen fa saufa tarani to sai kuma a zo za a yi maganan gani na Allah ya ce falamma tajalla rabbuhu lil jabal lokacin da hasken zatin Allah ya taɓa wannan dutsen annabi Musa ya kalli dutsen ja'alahu dakka'a sai ya mai da dutsen gari shi kuma Musa da ya ga dutse ya zama gari fa kare Musa sa'iqa sai ya wada ya suma Allah ya ce falamma afaka lokacin da annabi Musa ya farfado qala subhanaka tufi ilaika wa ana awwalul mu'minin Allah na tuba wato maganar ganin ka a bashi amma mai alahira duk za mu ga Allah insha Allah duk wanda ya shiga aljanna yana musulmi zai ga Allah in ji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam annabi sallallahu alaihi wa sallam haka ya gaya wa sahabbai ranar sha hudu ga wata wata ya fito ya ya kura haskensa annabi sallallahu alaihi wa sallam ya daga kai ya kalli wata ya ce wa sahabbai innakum satarawna rabbakum ya ce ko nan za ku ga ubangiji ya ce kamata rauna hazal kamar rabu da kuke ganin wannan watan ya ce la tu damu na fi ru'yatihi ba za ku turariya wajen ganin Allah ba wato ba wani dan yawan ku da zai ce wani ya kare mu na ni ban gan shi ba ganin Allah kuma ya fi aljanna daɗi Allah ya sa mu gan shi to sura tana da abubuwa da yawa irin wannan gwagwarmaya da Allah ya faɗi abinda Yahudawa suka yi cewa ba su bar musulunci ba sai lokacin da gaskiya ta zo musu suka yi ta wato kaucewa gaskiya suka yi ta abin da suka ga dama na na na kin jin Allah madaukakin sarki wato sai da suka ga gaskiya su daman nasara kuma ɓata hanya suka yi Allah madaukakin sarki ya shirya da al'ummar musulmi amma al'ummar musulmin kaga da yake akwai iblis akwai shaidan akwai jarabawa tare da al'ummar ita ma shaidan bai barta ba kuma su yahudawan nan ba su barta ba nasaran nan ba su barta ba da wayo da hikima da dabaru suna ta ɗauke mutane akan musulunci kuma Allah daman ya gaya mana ya ce wala ya zaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istada'u ba za su guce ba suna yakin kwar sai sun mai da ku kun yi ridda ku sa sa ku ga su kuna addini amma ba shi kuke yi Allah ya kiyaye kuma kun san mafi girman kuskure da dan adam zai yi Allah ka tsare mu shine a duniya ya dauka musulunci yake yi sai ya je lahira a ce ai ba shi yake ba Allah ka tsare Allah ka kiyaye Allah ka kiyaye al'umman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shine mafi girman kuskure saboda bai da gyara kuma Allah maɗaukakin sarki sai da ya ba mu labarin abin da zai faru tsakanin waɗanda suka bari aka ɓatar da su da waɗanda suka ɓatar da su Allah ya ba mu labarin ya ce waɗanda suka ɓata za su a gaban Allah za su ce haƙula'i a dalluna Allah waɗannan su suka ɓatar da mu da haka Allah muna roƙon ka fa'atihim dhi'faini min al'azab Allah ka ninninka musu azaba wal anhum la'anan kabira Allah ka tsine musu Allah kuma sai ce li kulli di'fai kowa za a ninka muku azaba kuma da kuka bi su akan bata kuka yi kuma za a ninka muku kaga ai rayuwa ba ta yi kyau ba duk ba fitukar da mutum yake yi musulmi shine shiga aljanna kuma al'umman musulmi al'umma ce guda ɗaya. Allah maɗaukakin sarki da ya kawo mu duniya, manzo Allah sallallahu Alaihi wasallama da ya kawo mu da ya aka yi koshi wajen mu ce mana ya mu musulunci, kuma wallahi musulunci ya koya mana. Kuma Allah ya ce wala ta mutunna illa wa antum muslimun. babu wani abin da za a yi in menene wa man yabtaji ghayra al-islam dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin wannan zuwa na addini ba na musulunci ba ba za a karba masa shi yasa su suna ta kokarin kawo abubuwa abubuwa abubuwa amma da yake suna da hikima kowace kungiya a cikin kungiyoyin musulmi sai da suka hada ta da wani abu mai kyau na wanda zai baka sha'awa sai da suka hada ka wanda ma kake ganin ba komai misali wanda suke ta fitowa na kwanan nan masu cewa alkur'ani kadai za a bi akwai masu kungiya alkur'aniyun na qur'ani zalla idan ka ji magana sai ka ji kamar magana hankali jami'an qur'ani za a bi man amma inda suka faɗi shine cewa suka yi babu hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga kuma wanda ya ce ma babu hadisi wataƙila na aka maka wato filla-filla mutum ya gane idan mutum ya ce ma babu hadisin annabi sallallahu alaihi wasallama ba su da bambanci da mutumin da ya zo ya ce maka tunda Allah ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai taɓa yin magana ba kun gane wannan hausa mutum da ya ce ma babu hadisi da wanda ya faɗi wannan magana wallahi ba su da bambanci na cewa tun da Allah ya aiko annabi sallallahu alaihi wasallam ko assalamu alaikum bai ce ba domin da ya ce assalamu alaikum da an samu hadisi na menene hadisi ne maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kenan da ya yi sallama ko so ne da an samu hadisi ɗaya na amma da haka mai ce ma babu hadisi yana ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam bai ce a komai ba kuma sai su manta cewa shi wannan alkur'ani da yake gaban mu ai bayan annabi sallallahu alaihi wasallam aka rubuta shi ai a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam babu wani littafi da za ka rike shi qur'ani izu 60 ko wani ya ji labari akwai ne babu shi kowa ya sani kaga da sai da a ce akwai shi izu sittin da sai su ce mala'ika jibril da ya zo kawai ina jin bai ma yi ba annabi sallama ba ce masa ya yi haka yaka na ya danka masa shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya danka sabai tafi abin shi in ba aka yi ba to za a samu hadisi kuma kowa ya sa alkur'anin nan shi zai yi shekara ashirin da uku banda saukarsa ta daren lailatul qadri daga can alawul mahfuz na zuwa saman duniya ita ce Allah yake cewa inna anzalnahu fi lailatul qadri ita ce Allah madaukake sarki yake cewa inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna munziri amma wannan saukar shi duniya sai da ya shekara ashirin da uku yana sauka a yi wannan wani ya yi laifi Allah ya saukar da a ce ba a yi yau za a abin nan Allah ya ce ga yadda za a yi haka alkurani sai da aka shekara ashirin da uku da kuma wani ya ce ma babu babu hadisi kuma suna ta dilmiyar da mutane suna tabbatar da mutane kuma sai ka san wanda ya kirkiro kungiya dan kungiya ce in kungiya ce wanda ake tittila mata kuɗi don ita ma za ta taimaka wajen ƙara tarwata al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ƙara rarrabuwa don su ribar su rayuwarsu shine rarrabuwar al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko ai ba za ka gane haka ba sai ka kalle mu a ciki a matsayin al'umma ko wannan abin da ake yi na na na Najeriya ta kalli ka kalli al'ummar musulmi inda a ce al'umma ce guda ɗaya ka kallo ta ka gani ko a siyasa da ake yi da irin al'umma ce za a yi mai karfi an gane hausar al'ummar da shugabanta ne guda ɗaya in gobe ya ce kar kowa ya fito kasuwa za ka samu duk kasuwa kowanne an rufe in gobe ya ce in gobe ya ce kowa ana neman shi a abuja duk al'umma ma ta taho abuja misali nake yi a hararo na al'umma a ce haka miki duka kalmar mu ɗaya to wannan wannan abin shine ake tafafutuka shi a kada a samu a cikin al'umma saboda a yi ta tafiya haka a yi ta rayuwa yadda muke yi ne yanzu ga ka kuna sallah da mutum kuna saho da shi shekaran ku biyar shekara goma amma kana jin haushin yana jin haushinka ku gyara mun mana wanda kamata ya ce duk wanda yake musulmi ne dan uwanka ya zama yadda musulunci ne ya faɗa almuslim akul muslim dan uwanka ne a ya san dan uwa dai yadda ka san wanda aka haife ku uwa ɗaya uba ɗaya har ma dan uwantaka ta musulunci ta fi wannan ta fi wannan yadda ka san kaninka ko yayanka in ya shiga damuwa ka shiga damuwa to za ka shiga damuwa fiye da haka idan musulmi dan wanka ya shiga damuwa ana haka Allah ya tsara addini kuma haka Allah ya maɗaukacin sarki yake so a yi ya zama akwai taimakekeniya a matsayi na ka na musulmi shi yasa Allah madaukakin sarki yace wa anna hadhihi ummatukum ummatan wahida wannan al'ummar ta ku al'umma ce daya wa ana rabbukum wani waje yace fa abudu wani yace yace fattaku duka haka Allah ya kawo su yace al'ummar nan daya ce al'ummar musulmi duka duniya al'umma ce daya annabi musulmi annabi ne guda ɗaya shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam littafin musulmi littafi guda ɗaya ne shi shine alqur'ani alqiblan musulmi alqibla ce guda ɗaya ta ce Kaaba shi yasa kaga sallolin duk duniya iri ɗaya ne sai dai mutum ba musulmi bane sallah duk duniya ta musulunci guda biyar ne azahar la'asar magariba isha duk duniya an kaji ramadana kuma duk duniya shi ne da haka al'umma ce guda ɗaya Allah ka haɗa kan al'umman musulmi to lokacin da sayidina ubai dan ka'ab annabi sallallahu alaihi wasallam ce Allah ya umarce na karanta maka lam yakun allazina kafaru yace kuma Allah ya ambace ni gare ka yace eh kawai sai ya fashe da kuka ya fashe da kuka saboda jin daɗi wannan shine kukan jin daɗi ana kuka na wahala ana kukan jin daɗi eh maluma suka ce kukan da suna da bambanci wajen hawaye idan da za ka wa mutum wani abin alheri kaga yana kuka suka ce da za ka taɓa wayan za ka ji shi da sanyi ya sha bamban da mutumin da aka yi marbula da yake kuka shi za ka jawaye shi yana da zafi hawaye yake bambanta su wanda farin ciki yake wacce kuma damuwa ne ya sa shi kuka to sai babu ma ja a fissa katatain qabla al-qira'a wa ba'daha wato babi da zai magana akan shiru guda biyu sakatatain shiru guda biyu wanda ake yi kafin a yi karatu makaratu a sallah da kuma bayan an gama karatu wato in mutum ya zo zai yi sallah bayan ya ce Allahu akbar ya yi kabbar harama to ya kan yi shiru ba a son a haɗa kabbarar harama da karatu ka ce Allahu akbar alhamdulillahi rabbil alamin an gane kabbar harama ta ƙare kalmar mutum sai ya yi shiru da kuma yin shiru da ake yi bayan an gama karatu na sallah. Alil Hassan an samu rata radiyallahu anhu an nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana yaskutu sakatain idza idza fataha as-sala wa idza faraga min al-qira'ati kulliha وفي رواية أسكتة إذا كبر وسكتة إذا فرغ من قراءة غير المغضوب عليهم ولا الضالين روى ذلك أبو داود وكذلك أحمد والترمذي وابن ماجه بمعناه an samu hadisi daga Hassan daga Samura yadda Allah su kara tabbata a gare shi daga Annabi sallallahu alaihi wa sallam cewa Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya kasance yana shiru a wurare biyu a cikin sallah na farko idan ya bude sallah shine ya ce Allahu akbar ya kabbara harama sai ka dan shiru na lokaci sannan suru na biyu shine in ya gara karatu ya ƙara karatu misali mutum ya zo yana sallah zai karanta zaja a kokul huwallahu bayan ya yi fatiha ya gama ya ce lam yarji wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad to sai dan yi shiru kafin yayi kabbarar na kafin yayi kabbarar tafiya ruku'u kada ya hada karatun da kabbara a wata ruwa yake cewa a annabi sallallahu alaihi wasallam yana shiru in ya yi kabbarar harama sannan yana shiru idan ya gama karatu wato in ya gama karatun fatiha shi yasa zaka ji ana cewa shirin guda uku akwai shirin gama karatun fatiha akwai shirin gama karatun sallah kaga sun zama uku shirin yin kabbarar harama kafin a fara karatu da shirin gama karatun fatiha da shirin gama karatun sallah kaga sun zama shiru guda guda uku a cikin sallah wasu imamun nawawi yana cikin wanda suka ce shi yasa wasu suka samu zaka ga in sun gama fatiha suka dan yi shiru shirin yakan dade cewa suna bawa daman wanda yake son yayi fatiha ma har yayi fatiha da karka ji lima da yin shiru ka kama yi masa karatu kasa wani da ya ji lima ya yi shiru sai ya dauka ya manta karatu ko ya bata eh a shi yasa aka ce ko da karatun liman yake yi ya dan yi tsaya to ba duk tsayawa ake masa budi ba ba da tsayawa kawai sai saboda kayalar ramma ne kawai na sai ka yi maza ka tafka a'a za a dan jira don ba a san me tsaye da shi ba ba yana nufin watakila ya bata ba hasali ma ina kasa kawo karatu ne to yakan yi alama ya je ya dawo na ya je ya dawo shine yake kaman yana ba da dama a masa budi sai ya kara yi inda ya iya karantawa zai kara tsayawa ya kara yi inda ya karanta ya kara tsayawa to kaga wannan yana bukatar na a tada shi muna misira abin nan wasu wani mai ba mu labarin wani wani limami wai ya zo yana karatu a ƙauyensu sai ya karanta ko iza ja'a ne to sai ya bata masallaci ya ɗauka duka wani aitan na sai ya dukulu na asali to shi ne sai ran shi ya ɓaci da ya zo ta sallah sai kawo mu bakara sai ya ja aya sai ya shiru to masallacin kuma ba wanda ya iya bakara ne aka yi shiru irin wani ya gyara mun mujikin a cikin sallah to sai babu takabiri lirruku'i wa sujud wa raf'i wannan babi zai magana akan yin kabbara don tafiya ruku'u da yin kabbara don tafiya sujada da yin kabbara don dagowa daga ruku'u da kuma dagowa daga sujada kabarbari da ake a cikin sallah kabarar harama ita ce kadai wato wajiba ko farilla shi yasa zaka ji malamai suna cewa sauran duk kabbarorin sunna sunna ne a cikin sallar farilla kenan in nafila mutum yake yi in yi sallah ba kabbara ma sallar shi ta yi kun ji wannan hausa na ka tafi sujjada ba kabbara ka ɗago ba kabbara ka koma ba kabbara na ka ɗago ba kabbara ka miƙe ba kabbara sosai ma amma a nafila amma a nafila amma a farilla saboda za ka yi kabarbarin nan amma ita ma kabbarar harama ita ce wajiba shi yasa kaga in ba kabbarar harama mutum ya bari ba malumin figiyu suka ce in ya bar kabarbari da yawa ne ma zai yi sujada amma dan kamanta ɗaya babu koma na hata a sallar farilla kabbarar harama ce kawai in kabarta babu sallah Sallahu alam. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يكبر في كل رفع وخفض وقيام وقعود رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه an samu hadisi daga ibn mas'ud ya dala su kara tabbata gare shi ya ce na ga annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin kabbara a duk ɗagawa da duk sauƙewa kaga in an ce ɗagawa shine tashi sauka kuma ko tafiya ruku'u ko tafiya sujada su kuma ɗagowa duka ana kiransu ɗagowa sanin yana yin kabbara wajen tashi sanin yana yin kabbara wajen zama wuraren da ake yin kabarbari shi yasa za ka ji maluma sun yi ta dangane da kabarbarin sun yi ta sabani kawai da suka ce kawai kabbarar harama mutum ya yi ta a sallah shi ke ya gama to in ya samu bai yi sauran ba amma duka kowanne wasu ya ce mustahabi wasu ka ce sunna ne za su yi lalle mutum ya yi ta yin su وعن إكرمة رضي الله عنه قال قلت لابن عباس صليت الظهر بالبدهاء خلف شيخ أهمك فكبر سنتين وعشرين تكبيرة يكبر إذا سجد وإذا رفع رأسه فقال ابن عباس تلك صلاة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم an samu hadisi daga ikrama yake cewa ita rana yake cewa ibnu abbas yake cewa na yi sallar azhar a wani waje wanda ake kira shi bada a bayan wani malami ya ce sai na kirga kabarbarin da ya yi mana a cikin sallah mai raka hudu ya yi mana kabbara har ashirin da ɗaya to ai kaga daman in ka kirga waɗannan kabbara in ka cire kabbarar harama na dama ita ta zama ɗaya kenan kowace raka za ka samu kabbara biyar ka gama karatu ka ce Allahu akbar ka tafi ruku'u dagowa daga ruku ba kabbara ake ci ake sami Allahu liman hamidahu rabbana wa lakal hamd kaga ka samu kabbara daya kai kabbara ka tafi sujada hmm kabbara biyu ka sake kabbara ka dago daga sujada ta farko kabbara uku ka sake kabbara ka tafi sujada na ka sake kabbara ka tashi kabbara nawa biyar to ka ga ka a hudu na in ka da biyar biyar so uku so hudu ka samu kabbara ashirin ɗayan ne ita kabbarar harama ce shi yasa ya zama ashirin da ɗaya to shine da ya gaya masa haka sai ya ce a irin wannan sallah da ya ita ce irin sallar abul qasim wane ne abul qasim shine sayyidina rasulullah sallallahu alaihi wasallam wannan ita ce alkunya ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda shi kadai aka barwa ba laifi ka sa wa ɗanka suna qasim amma ba za a kira ka kuma abul qasim na sai dai a nemo ko suna wata yarka abu talatu na? eh misali in kana da wani ko ne amma wannan annabi sallallahu alaihi wasallam kaɗai ake ba wa wannan alkunya na abul qasim وعن أبي موسى رضي الله تعالى عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبنا فبين لنا سنتنا وعلمنا صلاتنا فقال إذا صليتم فأقيموا صفوفكم ثم لي أمكم أحدكم فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا وإذا قال غير المكذوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين يجبكم الله وإذا كبر وركع فكبروا واركعوا فإن الإمام يركع قبلكم ويرفع قبلكم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلك بتلك وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد يسمع الله لكم فإن الله تعالى قال على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم سمع الله لمن حمده وإذا كبر وسجد فكبروا واسجدوا فإن الإمام يسجد قبلكم ويرفع قبلكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلك بتلك وإذا كان عند القعدة فليكن من أول قول أحدكم التحيات الطيبات الصلوات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله رواه أحمد ومسلم والنسائي وأبو داود وفي رواية رواية بعدهم وأشهد أن محمدا an samu wannan hadisi daga abi musa al-ash'ari yadda Allah su kara tabbata a gare shi ya ce annabinku ya yi mana hudu ba annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi mana hudu ba ya bayyana mana sunnoninmu ya koyar da mu sallarmu sai maza Allah sallallahu alaihi wasallam a hudu ba da yi mana ya ce idan za ku yi sallah to ku tsaye da sahu ku tsaye da sahu shi yasa daidaita sahu umarni ne na manzon Allah sallallahu sallama a wasu hadisai ya faɗi illolin rashin daidaita sahu yana sa mutane su ringa gaba da juna ta kowanne ya ishe mutane musiba ka ji ba ka kaunan dan uwanka dan uwanka baya kaunarka kaga wannan illa ce babba bayan yadda shaidan kuma suke shiga tsakani in ba a daidaita sahu ba ana son a daidaita sahu a yi sahu layi yadda irin yanayin sahu na mala'iku kamar yadda ya zo cikin hadisi a daidaita a kusanci juna kafa ta zo daidai da kafa in akwai larura ba dole sai kafa ta ta dandanne akwai wanda zaka ga sahun da suke yi shari'a ma ba haka ta ce su yi ba za ka ga mutum ya zo wani yana da ƙarfi wani bai da ƙarfi wani za ka ga sahun kamar ana fada ina nufin ya danne ka ya taka ma dan yatsa wannan wannan ba daidai ba ne Allah wani za ka ji taka ka kawai taka taka an ce taka shi ne kafarsa a kan na kuma yana jin kaman yana yi daidai ne ba haka ba ne ana so a kusanta wani ma za ka ga larura ce da shi ba zai iya wannan matsa sahun ba akwai dattawa akwai masu ciwo akwai masu ciwo a yatsa ma na akwai wani abu ake kiran shi wai makeduwa wani ciwo da yake samun yatsan mutane in aka matse shi ba zai iya sallan ba akwai wanda in aka matse shi matsan ya kai sai ya daina tunanin sallan sai ringa tunani wannan mutumin mai namar ne to shi ma kaga ba daidai ba ne amma dai yadda annabi sallallahu alaihi wasallam kawai da sahu lalle bi kokari na na mu daidaita sahu a kusanci juna a hada a hada kafofi kamar da aka yi bayani a baya to shine yake cewa idan za ku yi ku daidaita ku daidaita sahu sai ce kuma waninku ya jagorance ku sallah ɗaya daga cikinku ya zama limamu to shi wanda zai jagorance ku sallan nan ko ku ne a gaba da shi ko kun girme shi ko yaya kuke in dai shi zai jagorance ku sallah to dole yanzu kun dawo ƙarƙashinsa za ku saurara ko kai ka haife shi ɗanka ne zai yi sallah to yanzu ka dawo ƙarƙashinsa saboda bautan Allah za a yi da haka sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan ya yi kabbara sai ku yi kabbara kinan ba tare ake kabbara sai kun jira liman ya yi kabbara sai ce ku yi kabbara sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kuma idan yana karatu ku saurara idan yana karatu ku saurara sai ya ce idan limamin naku kuma ya karanta fatiha ya kai gairul magdubi alaihim walad dalil sai ya ce to faqulu amin ku ce amin malama suka ce bai ce ku jira idan limamin ku ya ce amin ku ce amin ba shi yasa amin tare ake faɗa da liman an gane amin ba dirin lima ake sai ya ce amin sai a ce amin ba a tare ake fada ni yana gama yana amin kai ma kana amin dama annabi sallallahu alaihi wasallam akwai hannun hadisi yake cewa fa innahu man wafaqa ta'minuhu ta'min al-mala'ika ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi yanda al'amarin yake shine wanda daman mala'iku na nan suna cewa amin ana gama fatiha suna amin to wanda amin din shi ya dace da amin din mala'ika shikenan sai a gafe mar zunubansa gaba daya wannan shi yasa ko mutum da yake a dokar daji ba in za ka yi sallah aka ce ka kira sallah saboda in ka kira sallah nan akwai bayan Allah da za su zo ku yi jam'i akwai aljanu dan ne ba za ka gan su bane yanzu a yi sahu watakila ka ga aljanu kamar ɗari biyar na za su bi ka sallah ya kaga abin ne ka ja ga mala'iku ma duka kawai sai dai in kai in ajejin kake in ka ce wala dawalin ka ji an ce amin kuma karka gudu karka ce kai ɗaya ne ya eh ka tsaya ka zage kai sallah na to annabi sallallahu alaihi wasallam ce idan kuka yi haka to Allah zai amsa muku Allah zai amsa muku duk a roƙonku don ka bi ƙarshen fatiha nan addu'a ce ihdinas siratal mustaqim Allah ka shiryar da mu hanya madaidaiciya siratal ladzina an'amta alaihim hanyar waɗanda kai ni'ima a gare su ghairul maghdubi Allah karka ba hanyar waɗanda kai fushi da su ba wala dallin Allah ba hanyar batattu ba kaga to annabi sallallahu alaihi wasallam sai Allah zai amsa muku wannan addu'a sai annabi sallallahu alaihi wasallam ce idan yayi kabbara to shikenan ya yi ruku'u to sai ku yi kabbara ku yi ruku'u kenan za ku jira liman ya yi kabbara na sa'annan za ku jira shi ya yi ruku'u kafin ku yi kabbara ku yi ruku'u
manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce saboda shi liman zai yi ruku'u kafin ku yi sa'annan zai dago kafin ku dago shi yasa ba tare da shi ake yi ba malaman fiqh suka ce a sallah akwai mutane guda uku akwai abokin liman akwai kanin liman akwai yayan liman wanda ya dace shine kanin liman shine ke daidai shine ya bi sunna mai dama dama shine abokin liman yayin liman kuma daman bai da sallah ba bukatar fasara wannan shi abokin liman tare suke yin komai yawa wanda aka ce mu zama shine kanan liman sai ya yi sami sai ya yi sami sai ya yi sami to shi dama wancan ba ta tashi yayin liman daman da an so masalla kana matsayin yayin liman ai baka ma cikin sallah kaga ka riga liman fara sallah na ka riga shi kabbar harama to gaba da kaya ke ba ba ma ta taka to shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce in yi ya dago daga ruku'u sai ku dago ya ce sai annabi sallallahu alaihi wasallam to haka wato in yayi sai ku yi idan kuma ya ce sami Allahu liman hamidahu sai ku ce Allahumma rabbana wa lakal hamd wadda man sigar fadin Allahumma rabbana wa lakal hamdu ko ka ce rabbana wa lakal hamdu ko ka ce rabbana lakal hamdu wannan uku duka ya tabbata a sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam Allahumma rabbana wa lakal hamdu rabbana lakal hamdu da rabbana wa lakal hamdu yace idan idan kuka faɗa ka wato Allah zai ji ku bi ma'ana dai Allah zai amsa muku abin da ya ba ku lada kan abin da kuka faɗi yace saboda Allah madaukakin sarki ya faɗi akan harshen annabinsa sallallahu alaihi wa sallam yace Allah ya ji wanda suka gode masa Allah yana jin wanda suke gode masa to idan liman yayi kabbara yayi sujada sai annabi sallallahu alaihi wasallam sai kuma ku yi kabbara ku yi sujada yace saboda ka'ida ne liman zai yi sujada kafin ku yi sujada zai yi kabbara kafin ku yi kabbara sannan in ya dago sai zai dago kafin ku dago annabi sallallahu alaihi wasallam to haka ake yi yace idan kuma lokacin da ya zauna zaman tahiya farkon abin da mutum zai faɗi shi yi kalmar tahiya a tahiyatu tayyibatu salawatu lillah wataƙila da yawa ba wannan tahiyar suke ba ko babu laifi ana yin wanda aka koya mana tun islamiyya a tahiyatu lillah azzakiyatu lillah addayibatu salawatu lillah assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin ashhadu an la ilaha illa allah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu mutai haka yake sai ya ci wannan kuma mutum zai ce a tahiyatu tayyibatu salawatu lillah wato daɗaɗen gaisuwa masu daɗi sun tabbata ga Allah mutum zai faɗi haka sannan ya ce assalamu alaika ayyuhan nabi amincin Allah su ƙara tabbata gare ka ya kai wannan annabi wa rahmatuhu da rahmar Allah wa barakatuhu da albarkarsa assalamu alaina mun ma amincin Allah ya tabbata a kanmu da kuma wa ala ibadillah salihin da kuma sauran bayan Allah na gari sai mutum ya ce na tabbata babu abin bauta da gaskiya sai Allah kuma na tabbata annabi Muhammad bawan Allah ne ko manzon Allah shi ne ce a ruwaya ta imam ahmad a wata ruwaya ya ce kuma na tabbata cewa tabbas annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam bawan allah to wani hadisi ya gaya mana yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce bibiyi liman wajen koyi da shi alhamdulillah sai mu tashi akan babul jaharil imam bit takbir li yasma'a man khalfahu wa tabligh al lahu inda al haja wato babin da zai magana akan bayyana kabbara na liman don ya jiyar da waɗanda suke bayansa da kuma izini na in wasu su isar da sakon kabbara zuwa ga wasu alhamdulillah abin da aka sani yana da cikin sunna annabi sallallahu alaihi wasallam tsawaita karatu a sallah suba ba tsawaita unutu ba wa alaikum salam na'am Na'am, ya ce a wajen sujada wasu da suke karanta subuhun kudusun rabbul mala'ikati wa ruya ya inganta sai inganta ya inganta mutum zai iya faɗin subuhun kudusun wato tsarki ya tabbata ga Allah na kudin tsarkakewa ne tasbihi ne ya zo a cikin hadisi annabi sallallahu alaihi da waɗannan lafuzza na ko so ɗaya ko so uku amma dai wanda ya fi shine subhan subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi saboda lafazin sa da kuma koyar annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira yace amma sujudu fa'azzimu fihi rabb da haka ya faɗa lalle sai a yi amma duk wanda aka yi babu komai eh yana iya yi ya subhana rabbiyal ala wa bihamdihi subhana rabbiyal ala wa bihamdihi subhana rabbiyal ala wa bihamdihi subhana qudus rabbul malaikati wa ruh sosai a cikin su dala daya eh kawai dai in kai liman ne sai ka dan tabbara mutane ne ne kawai alaikum salam
kamar misali akwai limit na magana tsakanin tada ikama zuwa lokacin da liman bai fara sallah wato wani abu ne ya faru a wani masallaci na
an tada ikama sai ga wani liman wanda ba a ba ya shiga zai tada sallah sai ga liman ya shiga original original ba riga an tada ikama na sai aka tsaya ana ta shi liman ya ce a ci gaba shi a aka ce za za shi liman kuma ya ce a ci da riga ya shiga ya hau ya ci gaba to wannan sai aka ɗan ja mutane suke ta su sai mu aka zama kurkusu shi wannan ko ikamar da aka tayar tana nan ko magana ya sa ta tafi aka yi yawa tana nan lafiya kalau Mm. tana nan lafiya lau ya ce wani masallaci ne eh, na- na'ibi ya shiga sai kuma ga liman ya zo to sai liman ya ce na'ibin ya ci gaba to shi na'ibin ya ce a liman ya zo aka dai daɗe ana ta to me zai daɗe a ciki ana bai kamata a daɗe ba na ko ne ya fito ne ko ya yi sallah kawai a yi a yi da ai da ne eh sai mutane suna a ji sama da tun da ya barka Eh.
aka ɗan yi wa ne ko ko yana jin tsoro fa da haka babu laifi ba komai asali ma da za a yi ma irin wannan amma manta da yin ikamar ai babu komai misali a ce aka manta an dauka an yi ikama na Ka- sai liman ya zo ya tada sallah ba za a yi sallah babu komai to ka zo jin wa'azi ne na ruwa su aba mai ga ruwa ta ganshi a ci ruwa nikon Allah to ai ba za ta yadda a bata ba Hmm? yau ta gashi ana bata dasta na bata Hmm? ba za ta tsaya ma sani dan kai mata ko ka kira ta kamata larabci yan ta gina da alita na'am cewa ni fita na na faɗi wata kalmomi wanda ya fi dinnaki eh subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalmatihi cewa mutum ya ya bar sauran a yanzu ya ringa hadawa dai duk wannan na azkar din ka ringa kuwa mutsawa ya fi alheri saboda duk kowanne yana da alherinsa yana da falalarsa yana da abin da ake samu da ya da shi sallu ala nabi alkari Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa salli ala Ibrahim اللهم بارك على محمد وعلى محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد ربنا عليك توكلنا اليك انبنا واليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنه للذين كفروا واغفر لنا ربنا انك على كل شيء قدير ربنا اتنا من لدنك رحمه وهيئ لنا من امرنا رشدا سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين